أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan cibiya domin ci gaba a kan karatun risala ko kuma littafi na tafhirul janan wal arkan an daran shirki wal kufran tsabtace zuciya da gabbai game da datti na kafirci da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala a darasi da ya gabata a sati da ya wuce wannan zai zamanto mana darasi na bakwai insha Allah yau kuma muna sha shida ga wata na jumadal ula shekara ta 1446 wanda ya dace wa 18 ɗin watan 11 miladiya na 2024 a darasi da ya gabata malam ya ambata mana wani kaso daga cikin abubuwan da suke amsa sunan bauta ga Allah daga cikin su akwai ruku'i ba a yi wa kowa ruku'i sai Allah wani mutum yana tsaye kowa ya zo ya rika dan sunkuyawa yana gaishe shi yana wuce wannan baya halatta can da Allah subhanahu wata'ala yake cewa banu isra'ila wa dukhulul baba sujada ai ba ana yin za su shiga sujada bane saboda ba ba yanda za a yi haka in yayi amma ana ne kar su shiga suna masu halin rinsunawa sannan kuma abin da yake da alaƙa da sujada shi ma haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala shi kadai sannan malam ya tattara bayani akan al'ayatu al'amiratu bi ibadatihi wal mubayyinatu ajazan ma'budatil batila ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda suka yi umarni akan bauta wa Allah shi kadai da kasawar ababen da ake bauta ma wanda ba Allah ba duk wanda zaka kiraya ba Allah ba ba zai amsa maka ba sanar kiran ma da kake mashi Allah ya tabbatar maka da ba zai shi ba kuma ko da ma ya ji wa lausani mastajabu lakum ba zai iya amsa maka akan komi ba sannan kuma gobe kiyama za ku yi tsinayya tsakanin kai da shi shi yana ga cewa ka ja mashi jaraba ka zo kana roƙon shi a nan gidan duniya alhali Allah kaɗai ake roƙo subhanahu wa ta'ala malai ce matashiyar karatu a yau alfarku bai na tauhidin rububiyyati wa tauhidin uluhiyyati wa jahlul kasiri na bihi matashiyar karatu shine abin da ya shafi bambanci tsakanin tauhidin rububiyya idan ka ce tauhidin rububiyya bayani ya gabata akan cewa shine ɗayanta Allah a cikin aikin Allah waye sama waye ƙasa waye halicci duwatsu waye halicci ruwa waye halicci itace waye halicci dan adam waye halicci aljani wannan duka aiki ne na Allah subhanahu wata'ala shi kadai daga wajibi ne bawa ya tabbatar da wannan ga Allah shi kadai sannan wa tauhidil uluhiyyati sannan bambanci tsakanin rububiyya da uluhiyya shi kuma uluhiyya sha bayani ya gabata shine kadai da Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta mishi duk abin da za a yi na a samu lada wajibi da mutum ya ajiye hankali shi wannan aikin dan Allah sannan kuma duk wani abin da yake dangin abin bauta ne ba a ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala daya daya wanda baya da abokin tarayya malice amma ka duba yace wa jahalul kathirin bihi amma da yawa daga cikin mutane sun jahilci ka ba sa iya bambanta menene tauhidul rububiyya da kuma abin da yake tauhidul uluhiyya wanda bambanta tsakanin waɗannan ababe guda biyu wani abu ne wanda yake tilas a kan mutum musulmi saboda wannan zai bayu a kan ka tsantsantar da bauta ga Allah shi kaɗai sannan kuma duk abin da yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala za ka nisance shi mali ce fal wajibu ala kulli muslimin an yumayyiza al farqa bayna tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah yace abin da yake wajibi akan dukkan mutum musulmi ya ba- ya ya bambance yumayyiza ya bambance ya ya gane abin da ake cewa alfarqa bambanci baina tauhidin rububiyyati tsakanin tauhidin rububiyya wa tauhidin uluhiyyati da tauhidi wanda yake na uluhiyya wajibi ne dukkan mutum musulmi ya san bambanci tsakanin wancan da wannan wancan ɗayanta Allah a cikin ayyukan Allah wannan kuma ɗayanta Allah a cikin aikin da mu za mu yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malice li annahu qad akhta'a fihi ma kathirun min al-ulama yace kai bari in takeice maka magana ai da yawa ma daga cikin malamai sun rufta wanda ba su kula da bangaren da ya shafi tauhidi ba sai ga malami ne ga hurtacce a cikin al'ummar shi da Allah har ana musharu bil banan ana nuna shi da yatsa amma ma yastati an yumayyiza baina rububiyya wal uluhiyya yace fadlan balantana ma an juhalai da wanda kuma yake jahili idan ka ce malamin al'umma ma a karar kashi bai fahimta ba to yana ko wanda yake bai kai shi ba min babi aula malai ce wa zalika anna ulaikal muhdiina wannan kuma ya faru saboda waɗannan waɗanda suka tafka kuskure a wannan ɓangare fassaru kalimatal ilahi bil qadiri ala al ikhtira'i aw al khaliq aw al malik yace kuskuren ya faru wajen la ilaha illa Allah inna al ilahu sai suka fasarta kalmar da cewa mai iko akan kagan abu wanda wani baya iya yi sai shi kadai sun fasarta wannan kalmar al'ilah da wannan awil khaliq ko kuma su ce ma'alici kadai awil mali ko kuma su ce mamallaki shi kadai al'ilah suka ce al'adiru ala al-ikhtira'i al-khaliq al-malik malici wal halu abinda yake na daidai annal amra laysa kadhalika yace al'amar ba haka yake ba idan ka ce kalmatu al-ilah ba ana nihin kawai ta taƙaita akan mai iko akan kirkira ba ko mallaka ko halitta ya ce bal al'ilahu yuqlaqu ala kulli ma'budin bi haqqin aw bi batilin idan ka ce kalimatu ilah kamar ka ce da Hausa ne ka ce ubangiji ko da turanci ka ce diye ko da zabarmanci ka ce irkwai ko in ma akwai wani halishin shi ma ya faɗi irin nashi malai ce saboda an yi itlaƙin lafazi na al'ilahu shi al'ilahu abun bauta yake ta an yi itlaƙin wannan lafazin a kan dukkan wani abun bauta ko ya zama ya cancanta ko ya zama bai cancanta ba ana iya ce mashi al'ilah da harshen larabci to da in ka zo ka taƙaice ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala akan alqadiru ala al-ikhtira'i aw al-khaliq aw al-malik kadai to ma'anan ba ta fito ba malin ce wali haza lamma qala rasulu sallallahu alaihi wa sallama li mushriki quraish yace wannan shine dalilin da yasa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ambata wa quraishawa mushrikan quraishawa cewa qulu la ilaha illa allah tuflihu ku ce babu abun bauta bisa ga cancanta sai allah za ku rabauta za ku dace wa tamliku biha al-araba sannan za ku mallaki dukkan yankin larabawa gabaki daya za su komo karkashin ku sannan wa tadinu lakum biha al-ajam dukkan waɗanda ba larabawa ba su ma za su rursuna muku za su bi ku manzala ce ku ce la ilaha illallah me suka ce malice qalu sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab suka ce ku duba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya al-ilahu ka kalma ta hudu al-ilahu kaga waɗannan mushrikan da manzo ya ce musu ku bauta ku ce la ilaha illallah ku ce babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah za ku rabauta za ku mallaki larabawa waɗanda ba larabawa za su biyu sai suka ce a ja'alan alihata yanzu zai sanya abun bauta ilahan abun bauta wahidan daya daya inna hadha la shay'un ujab lalle wannan al'amarin na Muhammad akwai abun mamaki a cikin shi me za mu duba ana al'ilah kalmar ilah sun fago suka ce ilah ya zama to abu ɗaya kaga alhali cewa su waɗannan laraba ai sun yarda tafsirin kalimatu al'ila ta zamanto alƙadiru alal ikhtira'i ko sun yarda shi ne alkhaliku kuma sun yarda shi ne almalik wal'in sa'altahun man khalaƙar samawati wal ardi la yaquluna man la yaquluna Allah kenan kaga tauhidin rububiyya da uluhiyya dole ne mutum ya bambanta tsakaninsu ƙurayshawa mushrikai ba a samu matsala da su wajen tauhidin rububiyya to in ka taƙaice ma'anan al'ilahu a matsayin alƙadiru alal ikhtira'i alkhaliku almalik to wannan ai sa Abu Jahl ma duk sun yarda da wannan saboda tauhidin rububiyya ne to shi yasa anan da manzon ce musu ku ce la ilaha illa Allah to nan abinda Allahu shine abinda su su yarda ba idan ka ce Allahu suna ne daya daya na ubangiji babu wani da ke da suna kuma daga an ce Allahu na sun tabbatar da cewa an ilahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma al'ali hadu ta ta'addad abun bauta kala ne daban-daban wani yana bauta wa bera wani ya bauta wa saniya wani ya bauta wa wuta wani ya bauta wa kaza amma idan ka ce Allahu nan to shi ne suka ce ai ya sanya abun bauta zama guda ɗaya tak da ya ce ku ce la ilaha illallah suka ce inna hadha la shay'un ujab wa talaqa al-mala'u minhu sai ya tahi ko suka ciratu wani kaso daga cikin manyan gari su animshu suke mutane haƙuri kai kuje kuje kowa ya je animshu wasbiru ala alata kuje ku yi ta haƙuri kuje ku bauta wa ubangijin ku kowa je bauta mana shi Allah suka ce inna hadha la shay'un lalle wannan abun na Muhammad wani abu ne wanda yurad nufat a kowane abin da yake nufi ko so yake mallaki larabawa ko so yake zaman to shi ake ake ga girman shi ko so yake kaza ko na makamacin wannan suka ce ko banda wannan ma ma sami'na bi hadha fil millati al akhira ai babu ma taba jin irin wannan ba a ce abun bauta zama Allah kawai daya suka ce mu taba ji ba wannan amma addinin da ya gabata alhali ba haka nan bane ƙarya fiki addinin annabi Ibrahim bauta Allah ne shi kadai suka ce in hadha illa ikhtilaf wannan abin da muhammad ya zo da shi ba komai bane ba in ba ruɗu ba caccaku abubuwa ne to kaga anan mahallu shahid fasarta kalma ta al'ilahu kadai ba tare da Allah ba idan ka ce al'ilah ko abun bauta ko zama na gaskiya ko zama na ƙarya akwai na gaskiya akwai na ƙarya akwai na gaskiya shine Allah akwai na ƙarya kuma ga sunan burjik to shine malam alaika ta wa amma lafzul jalalati ainihin ta yi ƙulu la'ilaha al'ilahu sai ce illallahu sai Allah ai daga nan ne suka ce su kuma a ja'alal alihata ilahan wa'idan inna haza na shi'un rujab ba sami'na bi haza fil millati al-akhirati in haza har zuwa ƙasa wani su yace wa amma lafzul jalalati fala yutlaqu illa ala Allah al-azim lafzul jalala shine kalimatu Allah malin ce ba a furta daga kowa sai ga Allah mai girma fa mushriku al-arab mushrikan laraba wannan kanu a'rafa bi ma'anar ilah min mushriki zamanina yace wallahi mushrikan laraba a wancan lokacin sun zama ta mafi sani akan ma'anar kalma ta al-ilah ya ce al-ilah kadai bai iya tantance maka abin bauta Allah ne ake nufi ya ce waɗancan mushrikan sun fahimci wannan kalimatu al'ila sama da yadda mushrikan zamanin mu suka fahimci al'ila ya ce wal baliyatu kullul baliya wal jahlu kullul jahl ya ce wal baliyatu jarrabawa ko ka ce a hau ko banna kullul baliya matuƙar banna wal jahlu kullul jahl jahilci iya makuran jahilci أن الكثيرين ممن يذبحون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين yace bala'i ya kai bala'i jahilci ya kai jahilci cewa da yawa daga cikin wanda yanfiquna suke furta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zai faɗi amma la ya'rifuna ma'ana hatayn al-kalmatayn bai san ma'anar waɗannan kalmomin guda ba ya ce la ilaha illallah kaga la ilaha ya kore duk wani abin bauta sai ce illallahu sai Allah kawai ya tabbatar da dukkan wani dangin abin bauta ba amma kowa sai Allah sannan kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah amma sai ka same shi yana shirka kuma ka same shi yana bid'a ashe ya faɗi bai wasu ne shine ma'anar la ya'rifuna ma'ana hataini alkalimataini ba su san ma'anar waɗannan kalmomin guda biyu suke furta ba mal ya ce to da haka ma'ana la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah mal ce wannan ma'anar a karan kanta wannan lafazin a karan kanshi na cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan kalmatu ita ce kalmatu tauhid kalmatun najah kalmatun ikhlas to wannan kalma tana da wasu sharuɗa guda bakwai wanda ya kamata dukkan wani mutum musulmi ya zamanto ya fahimce su ƙarƙashin wannan kalmar sai kalmar ka ta ilaha illallah ta samu zama daren daƙam amma idan zamanto ana faɗin la ilaha illallah ke kuma ana wasu abubuwa a gini ashe kalmar dama kawai furta ta ne akai a baka ba a san mi ta kumsa ba barazana a kiyaye abin da zai tabbatar da ita kaga daga cikin sharaɗin da malamai suke faɗi akwai al'ilmu akwai al'ilmu al-munafi lil jahl ita kalimatu la ilaha illallah idan da kake ji ba wani kayan sauki bane ba la ilaha illallah dole ne akan duk wanda zai furta sai zamanto al'ilmu yana da ilimi akan ita kalmar mu ta kumsa wanda al-munafi lil jahl in ya sani kenan wannan sanin da ya ma kalmar ya kore mishi jahilta wannan kalma ba za ku ba ana cewa la ilaha illallah kuma ana kiran wasu kuma bayan Allah ta haka fa man lam ya'rif al ma'na fa huwa jahilun bi madlulha duk mutumin da bai san ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah ba to wannan jahi ya jahilci abin da kalmar ta kumsa sharadi na biyu shine suka ce al yaqin al munafi lishak kalmatu la ilaha illallah ina sharaɗinta na biyu na tabbatuwa ya zamanto da kafaɗe ta kana da sakankancewa da yarda ɗari bisa ɗari wanda wannan zai kore maka duk wani abin da yake shakka ne me yasa ana cikin sharhi ma ne ke cewa li'anna minan nasi man yaquluha wa huwa shakkun bima dallat alayhi min ma'anaha akwai wanda zai ce la ilaha illallah ya furta amma na shakka Allah ko an aka bi Allah na kada kai labari ai sai an dan rarraba kafa ba shi ba kai a cikin rayuwar yau a ce ai dole ka raba kafa sai ka dan tsoma can ka tsoma can ka tsoma can eh a leka waje kaza ma a ga yana yiwa dan samu agaji tallafi waje kaza ma ai ba a gane shi haka nan ba to kaga wannan kaga koda ya ce la ilaha illallah akwai mi akwai shakka a cikin zuciyar shi cewa anya ku ubangiji zai iya yi mishi komai da komai dole zai kai wajen boka ko bai faɗi da bakin shi ba aikin shi yana nuni akan cewa yana da shakka akan Allah ya roƙi Allah bai yi ba sai ya kama anya da wajen yana ga cewa wanta shi da aikin shi ke ci la haula wala quwwata illa billah shi yasa ake daga cikin ayyukan kafirci ko da ka ce la ilaha illa ka wajen boka ko ka wajen dan tsubbu aikin bokanci akai to wannan kalmar ku ta la ilaha illallah ta tashi daga aiki Allah kiyaye to dole kalmatu shahada sai an samu al-yaqinu al-munafi lishakki abu na uku sai an samu al-ikhlasu al-munafi lishirk idan ka ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah to zaman to da gaske kake a cikin zuciyarka duk aikin da za a samu lada ƙarƙashin wannan kalmar ba ka haɗa Allah da kowa ba ka yi don Allah da wani Allah ke cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki aiki aikatawa dan Allah sallah azumi wane ne duk wani alheri sai kai dan Allah da wani kai dan Allah da wani Allah yake cewa na fita daga cikin aikin nan ne na barka da kai da wanda ka hada da shi me zaka samu a wajen shi ba abin da zaka samu da haka dole a samu al-ikhlasu al-munafi lishirk in ka tsayanta Allah da gaske ka fahimci kalmar la ilaha illallah wallahi ba za ka shirka ba yau me yasa waɗannan mutane suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aj'al al-alihata ilahan wahidan suka ce inna hadha la shay'un ujab ya za'ai a ce abun bauta abu ɗaya ne babu biye-biye ba a biyo lata ba a biyo uzza ba a biyo manata ba a biyo wani ba suka ce kayan abin gaskiya abin mamaki ne da kuma shi ne a yau da sunan musulunci mutum zai kawai mai irin waɗannan abubuwa tana da dole sai ya haɗa da wani dole sai ya haɗa da wani dole sai ya haɗa da wani ya za a ce a kai zuwa ga Allah sak ba a yi biye biye ba a yi suwa ne su suke share fage kan kaga Allah dole sai ka je zuwa gare su babu wannan a wajen Allah wa idza sa'alaka ibadi anni ta fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a kawai sharadi na hudu wanda yake tabbatar da kalimatu la ilaha illallah shine as-sidqu al-munafi lin-nifaq ya zama to kafa ila ilaha illa Allah da gaske ba munafici ba ba nan dai wato shike da tunda dai kamar kowa ma haka yake tahiya bari wa dai mu bi akai haka nan ka shiga wannan ba imani bane munafici ne munafici ne idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah fa sai shaida Allah ce gariya take ba haka nan bane ba ga irin abubuwar suke na maganganu da sauransu kenan dole kalimatu la ilaha illallah ta zamanto bayan abin da ke gaskiya wanda zai kore maka duk wani abin da yake munafici ne Allah ce ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim munafikai suna faɗa da alshin su abinda baya cikin zuciyarsu nuna kamar ana tare da tunda dai abin ya tsinci kanshi a cikin al'ummar musulmi to ya zai da shi dole shi ma dai ya bi amma zuciyar shi ba ta yarda ba kalmar kalmatu la ilaha illallah ko so dubu nan zai hade ta ba ta mishi ba ta mishi aiki sharadi na biyar na tabbatuwan kalmatu la ilaha illallah in mutum shine alqabulu almunafi lirad ya zama to ka amshi kalmar wanda zai kore maka mayar da ita ba ga cewa wani amsa ne saboda mu gwada mu gani ko kuma wucin zango ne zuwa lokaci kaza mu ga ya abin zai bada a ana so ya zama to amsan da kai amsa ne da gaske sharadi na shida alinqiyadul munafi litark jayuwa zuwa ga wannan kalmar akan abin da ta kunsa na ma'ana wanda wannan zai sa ya zama to ba za ka bar ita wannan kalmar ba bauta ga Allah shi kadai haƙiƙani shi abin da ka ba gaba sharadi na bakwai al mahabbatu al munafiya lididdiha المحبة إذا أنت كلمة أكرن كنت كان صنتا لا إله إلا الله باب أبن بوتا بسا تشنتا سي الله إذا أنت وانا كلمة تنا لك تكون أبن دكاكي سو هر أتكين زوجيرك وانا أبن وانا ديكي لما يمان تقول لك دكا متو مسلمي يساعتا معنى كلمة لا إله إلا الله وشين ما لك يتوى فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله idan da mutane sun san ma'anan haƙiƙanin la ilaha illallah cewa ma'anan la ma'abuda bi haqqin babu wani abun bauta bisa ga cancanta fil wujudi a cikin samuwa gaba daya illallah in ba Allah shi kadai ba inda an fahimci haka to tabbas ba za a yi shirka ga Allah subhanahu wata'ala ba malati fala ilaha nafyun li jami'il ma'budatil batila duk lokacin da kace la ilaha babu wani abun bauta to ka kore dukkan dangin ababen da ake bauta ma na banza waɗanda ba Allah ba duk ka kore su wa illallahu in kace sai Allah wannan shi kuma isbatun للمعبود الحق جل جلاله shi kuma tabbatar da bauta ce ga abun bauta na gaskiya mai girma da buwaya wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to kaji ma'anar kalmar la ilaha illallah ta hada daga kalmomi guda nawa guda biyu la ilaha daban illallah daban la ilaha ka kore gaba daya duk wani karkacin da ake bauta ma ka kore shi ka tabbatar da bauta ana yin ta ne ga Allah ilahul haq abun bauta na gaskiya ubangiji na gaskiya wanda shine Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anar kalimatu la ilaha illallah kenan dan ka yarda cewa Allah shi yake da iko akan kirkirar abubuwa Allah shine mahalicci Allah shine mai mulki Allah shi yake juya al'amura wannan kadai bai fahimtar da kai abin da ake cewa tauhidi ba har sai ka yarda cewa duk wani aiki da dukkan wani abin da ke dangin bauta ne ba a yi shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala a lokacin imanin ka zai samu kintin zama sannan kuma ga can sharadi na uku ko kuma kaso na uku shine tauhid al-asma was sifat maliki ta walau arafu hadha al-ma'na wa arafu anna ma ya'tuna bihi idan da mutane sun fahimci wannan kalmar haƙiƙanin fahimta wa arafu kuma sun gane anna ma ya'tuna bihi abinda suke zawwa da shi li awliyaihim game da waliyansu wanda ake ga cewa waɗannan ai su ne manya in ajin tabarkallahu wanda har a kai su matsayin mi matsayin Allah wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al masaa ma Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah allati dhalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun Allah ce maganganu na banza suke uzairu suka ce a ai shi ma wannan Allah ne shi na labarin labarin shi a can cikin sotul bakara ne أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس سنقوم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كدوبا إن الله سبحانه وتعالى يمشي wani bawan Allah ne ke wucewa wajen wata alƙarya wajen wani gari sai ya garin gaba ɗaya ya rushe azaren gidajen ba sun shige cikin juna tare dakunan ba duk sun rubuta ya ce an na yuhyi hadhihi Allah ba'da mawti taya Allah zai tada wannan bayan wannan garin kawai ya tashi daga aiki yana gaba kaɗan kawai fa amatahu Allah mi'ata sai Allah ya kashe shi sai da shekara ɗari tur karni guda sun ba ba'asa sai Allah ta da shi yace wasu shekara kwana nawa kai kam labi qala yawman yace a ina da ko kwana guda au ba'da yawm ko kuma rabin ma ina da anya rabin kwana guda ne aka ce mashi a bal labista mi'ata amin shekara 100 kai ana amma abin da zai nuna maka wanzur ila ta'amika wa sharabika aya biyu Allah ya ba shi ka dubi abincinka da abin shanka lam ya tasanna Allah ce mun rike ruwan mun rike abincin ko tsami bai yi ba sai da aka yi shekara ɗari tur aka ce sannan wanzur ila himarika shi kuma jakin ka kalle shi da ya dubi jaki kawai ya zama ƙasa sai ƙashishuwa Allah ya ba da umarni wannan kashishun na na wannan jake suka rika tashi suna haduwa a gaban idan shi na kallo an na yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha amsa ne yake bashi ga jakin ka ya mutu kashi ya taso wannan ya tashi tsaya ana wannan ya tashi nan wannan ya tashi nan sai da ya hadu gaba daya sannan kuma aka zo aka lullube wannan kashin da nama aka kama ta aka dora jaki ya bora don kasancewa wanda yake iya raya wannan shine Allah to wannan mutum suka ce a a a a wannan ai ina eh wannan su ne ajin tabarkalla shi wannan kawai akai shi Allah ne kawai to Allah ya ce wannan zalika qauluhum bi afwahi kawai maganganun suke na banza dan haka wat sirri kenan abin da ya shahi waliyan su ko malaman su a matsayin abin bauta koma bayan Allah wanda duka zaka samu addinin yahudanci addinin nasaranci da kuma wani kaso daga cikin musulmai zaka samu irin waɗannan abubuwa suna mai mutuwa Allah tsare mu malice walau arafu هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وساداتهم دكما جاغور روس لأن لك تأتي خزل الأحزاب وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا سادة جاغوروري mutum ya kai matsayin da za ka ga ana kaddasa shi ana mashi abubuwan da Allah kawai ake ba ko da sunan sarauta ko da sunan mulki ko da sunan malamta ko da sunan kaza akwai abubuwa da suke kebantattun haƙƙin Allah ne shi kaɗai yanzu nawa daga cikin mai sarauta za a gaba za a zo daga mashi hukumi ana rusuna mashi baka isa ka gaida aka ba yana zaune kana zaune a dole sai ka kihu wannan kihuwan Allah kaɗai ake mashi bautun wani Allah ne saboda wannan sun kuya wannan yana ɗaukar ma'anar su bida Allah kiyaye sada shugabanni saboda mutum zai tsora kai shi wani mataki ya zama to yana razana ku a duniyance ta hanyar tsumman da zai rika sawa da abin abu zai rika hawa da gidan da zai gina ya zama to duk abin ya kaɗe ta akan mi ya za a yi ya zura al'arru'u ya za a yi shibka tsoro a cikin zukatan kuru da kai wani mashi na ƙarshe ne daban ne duk abin da ya yi yana nan a matsayin shi na halittar Allah mai zuwa ban ɗaki yana zuwa yana dawowa ko duk abin da ke yin girma kai idan amsa kiran ban ɗaki yayi zai ta yi amsa wannan kira ko bai bukata kowa a lokacin keɓancewa ce daga shi sai shi kan shi kawai ke nema bawa ya rika tuna cewa shi haka yake kuma haka Allah ta bi an tada hali kuma duk jarabarka har yau ba cewa ai an gano ga irin abubuwan da in maganin compliment da zaka rika doka baka zuwa wani daki a in ka kaki zuwa wani daki ne za a rika nema ai ta guje guje ciki da waje ana fama zuwa likita ya za a yi ka samu kai iska ya za a yi abubuwa su rika fitowa saboda shi ne zaman lafiya shi yasa Allah yake cewa za ku za ku ma Allah da qau'an aw kara ko kula so ko ba ku so akwai abubuwan da Allah ya tsara haka za a yi su kace zaka tsira da hannu kamar zai yi da Allah tsara haka zai duk abin da Allah tsara haka zai wannan ba bangaren bauta dama Allah ya ba mutane inna hadina sabila ja imma shakirin wa imma kafur sai zaka duk an zo ana wani jagulgula Allah ya ba adam dama ya zaba fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha Allah ya wa sadatihim wa quburi salihihim da irin wasu abubuwa da za ka ga ana yi a gindin kabarurrukan managartan bayi wanda wani kuma kar ka ɗauka cewa wani abu ne wanda ana ana ana ana ambata shi ne bayi su ake balala idan ka je irin su misira har wasiƙa ake rubuta wanda yake cikin gabari a garin wanda yake miƙa musu ka ce ai kai ga bukatun ka na kana so bana kana so ka samu baka kaza yau bai wani ne wace ce kana so ka samu abu kaza kana so ka samu abu kaza sai ka rubuta wasiƙa sai ka miƙa a kai mushi shi kuma sai ya yi duka waɗannan abubuwa shirki ya tuni shirka ne ga Allah aiki ne wanda babu wanda yake shi saiwa sai Allah daga ka karkata ka ce wane ma yana iya yi ka bar hanya to wani shi kuma shine babban hatsarin da yake damun dan adam shi yasa ibrahim lokacin da Allah subhanahu wataala ya la'ance shi qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ce ku ta daga cikin gidan aljanna kai jehehe ne an nisantar da kai daga rahamar Allah qala fa anzirni ila yawmin yasu Allah yace ya Allah a dakata mun zuwa lokacin tashin kiyama ni zan ni kuma la aqudanna lahum sirata almustaqim zan zamne musu hanyar gaskiya in ana kowa ya wuce nace illa ibadaka minhum almukhlasin sai dai ku daga cikin bayi sannan a cikin zaune wannan zai zo mutane ta dama ta hagum sun mala'ati yannahum من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين ko daga kakan duniya abin da ke faruwa kenan wanda zai tsaya a cikin bautan Allah na musulunci ya tsaya tsayin daka akan abin da ya kamata shi ma kuma wata kwambata sabuwa ya ce musulmi ne amma kuma yana zuwa irin waɗannan kabarrukan da niyya da yarda cewa wanda yake cikin kabarin da zai iya biya mashi bukatar shi wanda kuma wazih jali ya bayyana a cikin karnin da muke rayuwa a cikin shi mutane suna sa kabari su roƙe shi akan cewa biya musu bukatar su wannan bautan wani Allah ne kai tsaye saboda wannan roƙon da kake babu wanda zai amsa maka in ba Allah akwai wanda ya sai raba ka da matsala babu wa in yansuka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu qur'ani in Allah ya jarrabe ka da ba daɗi ba wanda isa yayi maka sai Allah to in ka ce wane zai yayi maka ba daɗin da Allah jarrabe ka da shi me hukuncin ka shirka da Allah Allah kiyaye wa quburi salihihim da kaburrukan managartan bayi a ce wani ai mutumin kirki eh mutumin kirki ne mutumin kirki ne halas wannan tsakanin shi da shi da ubangiji shi amma ku ku zo ku tattaru gaba daya bari shi ma ya kwashe ku ba inda zai kwashe ku ko ba inda zai kai la haula lahu wala quwwa bai yadda karfi bai yadda bara shi ba abin ne ke cikin kasa tashi zai gobe kiyama bai da wando bai da riga bai da takalmi bai da kaciya to taimake ka da ba abin da zai iya duk wanda ba Allah ba abin da zai iya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya diyar shi fatima gaba yace mata yake fatima diyar muhammad sallallahu alaihi wasallam yace salini min mali ma shi ki tambaye ni abin da kike so a cikin dukiyata ina da baki amma ki sani al'amari na wajen ubangiji la uku da anki wannan shi'a to yanzu dan Allah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka kawai wani ajaga ne sai zai ce shi ya doke zai kai ka zai kai kai na ba inda zai kai ka ya dora ka a sama hanyar da kan wutar da da kai da shi gaba kida idan manzo Allah zai faɗi wa diyar shi Fatima yana cewa ita tsoka ce a jikina ni tsoka ne a jikinta hiya bid'atun minni wa ana bid'atun minha tun kare ya rauni mashi wasa da addini shi addini na Allah ne ka bauta wa Allah a kan abin da manzala sun sai karkar da abubuwa ba wani magana wani garin ku ba ko wani anguwar ku ko ko haka ake ba magana haka ake magana ce ta kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina duk abin da zaka yi ka zo da dalili da hujja menene dalilin da yasa ka aikata kaza in ka tsaya gaban Allah ka sani Allah zai tambaye ka wannan amma zai yake buga hankalin mutane ya fahimci addini addini sai tsaya yana yana dungu ko yana yana dama yana abu yana zigzag ya lufu yamna kana wa yasra ai aka yi wani ai ba haka ake ba kai ba haka kai a matsayin ka na musulmi kawai a tambaye ka dalilin addini ka ce ba haka ake ba shikenan kawai ka kare ka bar hujja to kai wani sa'ayi kai ka gane cewa addinin Allah na gaskiya wani kokari kai ba kokarin da kai kawai ta ce ya wane ce a haka ake uwar kakanni ai an saba to wannan ba haka ake addinin Allah ba kuma ka duba ka ga wani hikima ta ubangiji subhanahu wataala da tausayi na Allah da bayin a cikin qur'anin ya rika ambata mana cewa su waɗancan da aka aika manzo sallallahu alaihi suka tumi suka ce mushi suka ce ai ya zo musu da addini ba irin na uwan su kakannin su ba shikenan sai aka karanta maka ayat qur'ani karanta maka hadisin manzo Allah sai ka ce wai ba irin na uwan ka kakannin ka bane me ma mace ka da Abuja ta bangaren ba da hujja haka abu ja'al irin su utuba kin kima kin kima mushrikan da manzo Allah ya gurma da su su ma daga an yi magana sai ce a ma wajen na ba na bum samu uwan mu akan wannan abin da ka zo wanda shi uwayen ba haka suke kakannin ba haka suke ba to ba a auna addinin Allah da cewa uwayen ko kakannin ka saboda babanka ba annabi bane ba sana ka ce babanka in babanka annabi ne kana cewa kana cewa babanka bai ba saboda annabi abun kafa hujja ne haka ne yanzu da ruqayya da zainab da fatima da ummu kulsum da ibrahim diyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna iya aikata aiki da sunan addini a ce musu yaya su ce baban mu saboda su diyan manzo Allah ne al-hasan da al-husayn a suna iya aikata aiki da sunan addini a ce yaya su ce kakan mu ba kakansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai ba kakanka kuma waye babanka kuma sai a ce maka addinin Allah sai ka ce babanka kakanka wannan ba daidai bane wa quburi salihihim yake cewa min az-zabh ne daga aje wurin ayyanka da sunan wuri ne wanda yake mai albarka ko wuri ne minan daban ko wuri ne kaza awin nan lahu ko kuma ayi bakance wanda za a cika wannan bakancen a gindin kabarin wani a dalilin cewa ai ana gaca wali ne ko kaza ne ko kaza ne awi tabarruki bi turabi quburihim ko neman albarka ta hanyar amfani da kasan kabarin wannan mutumin da ake gaca mutumin kirki awwalan sa na ana yinsu har sako ake badawa a kumso a kama ka ka jika jika kana sha da sunan zaka samu albarka ana addinin Allah fa idan akwai wani wali a cikin wannan al'umma ya wuce Abubakar Siddiq ya wuce Umar ya wuce Usman ya wuce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in ya wuce Talha ko Az-Zubair ko Abdurrahman ibn Auf ko Sa'ad ibn Abi Waqqas ga sunan sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam manya wanda Allah ya tabbatar da imanin su haka musu dana goma dan me zaka zaka ruku ka ruda kanka ka tsaya ga abin da Allah ya kuma zalla da shi kawai ka je kama kashe gaji wannan amfani da at-tabarruk neman albarka ta hanyar biturabi kuburihim da kasan kabarin mutumin da ake gaca shi na musamman na cikin al'umma wannan abun kuskure ne awi salati ilaihim ko kuma yin sallah zuwa gare su yana ga idan za haka za ga ana mutum zai mutu da yake a koke shi a kai shi inda ake binne musulmi a binne shi sai a binne shi a gefe masallaci wannan haramun ne manzala sallallahu alaihi wasallam al-rashin lahiyar shi na ƙarshe wani daga shi Allah a shirin shi yana suma yana farfadowa da ya suma da ya farfado sai ce la'anatullahi alal yahud tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sun riki kaburrukan annabawa annabawansu mutanen kware a cikin su a matsayin wurin bautan Allah wanda ce fala tattakhiduha masajid ku al'umma ta kakku riki wannan abu a matsayin a matsayin wannan wajen bauta kwana uku kafin manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma shikenan duk musulunci sai a zo a mai da shi kan kaburruka wani ya ta yi ziyarar kabarin wani wani ya ta yi ziyarar kabarin wani a ina addinin Allah ta fakar da wannan babu matsala ce la tushabbu rihal illa ila thalath mawadi ba a kulle kaya da niyyar bulaguro a je a samu lada sai wuri uku a duniya tab da nuna cewa wannan wurin iya da wata daraja ta musamman makka madina kudus duk inda ba nan ba bai ciki duk inda ba wannan wurin magana ciki saboda wurare da dama za ka ga mutane suna ziyartar su a shekara a ce an kai kabarin wani an kai kabarin wani an kai kabarin wani wannan ba addini bane ba mutum ya tsaya ya karanta addini haƙiƙanin abin da Allah ya kuma zalla da shi ka bauta wa Allah wannan shine abin da yake wajibi akan Allah shi da mu awi salati ilaihim awi tawafi ko kuma yin tawafi bi adlihatihim a kabarurrukan waɗannan waɗanda ake ga cewa salihan bayi ne kuma kawai wannan tawafin na ayu ana yin shi a wurare da daban daban mutum ya sa kabari ya rika roƙo ya bayyana karara wani yana neman a rage musu farashin man fetur yana yana roƙo wanda ke cikin kabari ya mace da Allah shirka ce karara wannan abu ɗaya ke kashe shine ya jaddada kalmatu la ilaha illallah shigo cikin musulunci saboda ya roƙi abin da Allah kawai ake roƙo ya roƙi wani Allah Allah kiyaye to haka kuma zaka samu tawafi shi ma zaka ana tawafi wannan irin wajen su Sudan su Misira irin kai har a cikin kasar nan ne a sa kabari a rika zagaya shi da mu da makwabtan mu la kiyaye malaka cewa aw talabi qada'i hajatin minhum ko kuma neman biyan wata bukata daga wajen wanda yake cikin kabarin nan malaka cewa ta'alihun kaga waɗanda abubuwan za ka ambata maka a baya abin da ya shafi yin nazar ko yin azzabahu ko abin da ya shafi tabarruku bi turabi quburihim aw as-salatu ilayhim aw at-tawafi bi adrihatihim aw talabi qada'i hajatin minhum waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan ka nema a wajen wani ba Allah ba ka alihun ka allantar da wannan da ka nema a wurin shi bi ula'ika salihina ga waɗannan waɗanda suke salihan bayin nan maliki cewa wal ilahiyyatu la tasluhu illa lillah harakan abin da ya shafi bauta ba a yin ta da kowa ba ta cancanta da kowa sai da Allah shi kadai bautan Allah na Allah ne shi kadai ba da abokin tarayya da ka ba a haɗa annabi a ciki ba a haɗa mala'ika a ciki wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaban sai ce a ya'murukum bil kufri ba da idan antum muslimun ba umurce ku akan ku riƙi manzo ko mala'iku a matsayin abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala Allah ce mun umurce ku da kafirci bayan imani ashe in ka kira mala'ika ma bikin ka kira Allah ka kira annabi wajen ka kira Allah kai ne kai shirka ga Allah subhanahu wataala kuma kafirci ne ba ce a shi ai mala'ika ne ko kuma ce ai shi annabi ne ko kuma barzana abin da shi salihin bawa idan ka ce ka kira mala'ika la ya asuna Allah ma amara ka kira annabi wadanda su ne mafifita a cikin halittar Allah Allah ce ka yi shirka to ina ga ka kira wani wanda wasu ba in babu aula maliki ta wal ilahiyatu la tasluhu illa lillah yace la'alimu anna hadha shirkun akbar inda sun fahimci haka da sun gane wannan shirka ce babba wa qad qala Allah ta'ala Allah ya fadi akan shirka babba innahu man yushrik billahi duk wani mutumin da yake shirka ga Allah ya sanya wa Allah abokin tarayya yake kiran wani Allah yake dawafi ga wani kabari yake roƙon wannan kabari yake neman albarkar shi Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta shi da aljanna Allah da kanshi ya ce ya haramta aljanna wa zai baraka babu sannan wa ma'awahun nar makoman wannan mutumin zai kasance gidan wuta Allah ce wa malin zalimi na min ansar azzalimai so ya azzalimai mushrikai Allah ce ba su da wani wanda zai taimaka musu kuma bayan Allah subhanahu wataala malai ce wa iz zakartu lil qari shuruta la ilaha illallah a yayin da muka ambata wa mutumin da yake karatu sharadi na la ilaha illallah sai ce wa la ilaha illallah hiya kalimatu taqwa wa miftahul islami wa miftahul jannati daris salam Allahu akbar ba ne ce ita la ilaha illallah na babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah yace hiya kalimatu taqwa ita ce kalma ta tsoron Allah duk mutumin da ya kiyaye ta hakikanin kiyayewa wannan mutum ya tsaya cikin masu tsoron Allah sannan kuma ita ce miftahul islam kalimatu la ilaha illallah ita ce makulli mabudi kile wanda za a bude musulunci da shi saboda mutum bayya zama musulmi sai sai kalmar la ilaha illallah sannan wa miftahul jannati daris salam ita la ilaha illallah ita ce makullin gidan aljanna gida na aminci Allah na tarda mu to waɗannan suna abinda malai ya ambata karkashin ma'ana la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah gaba ta gaba malai ce nawaqidul islam wasu abubuwa ne za su iya warware musuluncin mutum da mutum ne ya musulunta amma a wayi gari ya zama kuma kafuri duk inda ake karatu za ga an rubuta babu ridda babu da ke magana kan ridda mutum ya yi murabus ya juya shi ya canza ya canza sheka ashe ana shiga musulunci a yi a kusa ana shiga a kusa a dalilin wani aiki da bawa zai aikata sai ya sallabe maka musuluncinka to kaga waɗannan abubuwan na waɗannan islam ya zama wajibi akan mutum musulmi ya yi ya karance su ya san su saboda ya kauce musu ya ƙaurace musu sannan kuma ya zama to ya sa su a cikin idanun shi kar ya je ya aikata wani aikin da zai zama kafiri bai sani malai ce fa nawaqidul islam yace fa min al jabiri al azkura nawaqid al islami yace fa haka bayanaha yace min al jabiri iya daga cikin abin da zai cancantu an azkura in ambata na wafidar islam abin da yake warware musulunci sai ce fa haka amshi bayana ha bayanin waɗanda abubuwan suke warware musulunci ne ba da ya ce al'awwal abu na farko a shirku fi ibadatillah daga cikin abin da yake warware musulunci mutum akwai shirka a cikin bautar Allah maimakon ka je zuwa ga Allah kai sai ka ce a bari ka biyo ta wani wani ta malam wani ta shehu wani ta wali wani ya kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan biye biyan shi ne Allah ya haramta idan ka ce mutumin da yake irin wannan aikin sai ce a ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shi ai ba mota musu muke ba muna nema ne su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah ce wannan ne ban nasu kawai in kun tashi direct ne kai tsaye ne abu ɗaya kuke bukata ku karanci ya manzan Allah ya koya yadda ake roƙon Allah yadda ake zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ashirku fi ibadatillah shirka sanya wa Allah abokin tarayya a cikin abin da Allah kaɗai ke yi sirce sircen da suna ciki da suna ciki amma mutum kurciya ko an ɗauki suru alƙur'ani mai girma an canfa su bal hasali ƙur'anin ma a karan kashin mutane suna ga kamar wani kayan ƙauracewa ne haka ne ko ko kula guru za ka yi kace wani ayi ƙur'ani ne ga mutane kafa kafa suke saboda me ai ba tsoron Allah bane saboda irin abubuwan da aka dasa a cikin zukatansu na cewa ai abun kamar wani abu ne wanda kayan musiba ne tun da a karanta maka yasin sai mutum shi kakarwa me yasa to me ga cikin yasin eh wa'azi labaru wanda sun gabace mu jan hankali akan makirce shaitan su ne abubuwan da yadda Allah ya halicci dan adam da makomar dan adam su ne a ciki da karantar da aƙida canfe-canfe a bar su kamar an ce a suna yake har da wata mai rubas har da wata mai baya baya alhamdu mai tarnaki da sauransu Allah kiyaye to wannan abubuwan da suke shirka ga Allah waɗannan abubuwan da kake gani na abin da ya shafi tayin Allah Allah ya saukar da Qur'ani hudan linnas shiriya ce ga mutane sannan kuma shifa'un lima fi sudur waraka ce game da abin da yake cikin zukatan mutane na rashin lafiya Qur'ani magani zai magance maka duk wani hayaniya da duk wani datti da duk wani keta da hasada da duk wani hali wanda yake bai da kyau a ɗauka a karanta a bauta wa Allah da karanta shi a fahimci ma'anar shi a aiki saboda a samu karɓa wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine Qur'ani amma sai ka dauke shi aka mishi wata wata wata wata wata fahimta ta daban sai ta gawa cewa kamar in kace zaka a Qur'ani akwai wasu ayoyi da wasu kaza da wasu kaza wanda tashin hankali ne kawai a cikin su alhali ba haka nan bane ba to ana amfani da waɗannan abubuwan wajen me sun kulle shirka da Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya amfani da littafin Allah maganar Allah wajen kuma saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ka duba irin kayan kunya da zaka samu wani wasu daga cikin suke jingina kan zuwa ga musulunci sai dokin najasa ya rubuta ayar qur'ani saboda ana so a hada lakani kaza a hada magani kaza a hada wane ne kaza ana nan ana yi da sunan tsubbu mutum rubuta ayar qur'ani ya dora saman wuta ya gasa ta saboda wata manufa ta shi ma anzalallahu bi zalika min sultan ka duba kaga wannan wannan ruwan da ya kubce a Maiduguri wanda daga cikin malamai fito yake bayani cewa ya ce kubcewar ruwan yake da wahala a ko waɗanda an san sama da shekara ashirin wasu talatin wasu arba'in mahaukata ne wallah kai tsaye Allah wasu lahiya ai ruwan ya tada ya tada kaburruka da yawa akwai abin nufin da aka yi wanda ruwan nan da ya zo gaba ɗaya birtike su ya tafi su birtike abin da tafiya da shi shine warware wannan abin da izinin Allah Qur'ani aiki ake da shi ba kawai mutum ya karanta ba ne ka karanta Qur'ani daga farko har ƙarshe kuma ka zama tuwa ɓallaci ne a fana Allah kare a shirku billah a shirku fi ibadatillah shirka cikin bautan Allah Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wa duk wanda ya gwama Allah da wani a cikin bauta amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta koma bayan abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa qala ta'ala Allah yake cewa innahu man yushrik billahi kuriki duk ko mutumin da yake shirka ga Allah inji Allah yace faqad harrama Allahu alaihi aljanna wannan mutum Allah haramta masa aljanna ina ce ba kuma sha Allah ce wa ma'awahu nar makoma shuruta sannan wa malil zalimin min ansar azzalimai mushrikai ba wanda zai iya tallafa musu malicin wa minhu iya daga cikin kalan abin da ya shahi shirka ga Allah subhanahu wataala yace azzabhu li ghairillah yin yanka don wani Allah ba na daidai haka wani turo wani bidiyo na wani rago rago ne aka kama gashin shi aka aske shi gaba daya wai wani lakani ne aka ɗauki tawada kuma ake wuta wasu ayoyin ƙurani a sama shi ina wani abu yake da alaƙa da addinin Allah idan zama to wannan shine bautar Allah ko kuma shine musuluncin da za a yi musuluncin nan nan da shekara kaza masu zawa me zai zama haka tashin hankali wajibi ne irin waɗannan abubuwa mutane su fahimci addinin Allah daban waɗannan shirkace-shirkacen daban ko kuma a ba mutum umarnin cewa allaka ne kaza haɗa shi a binne dabba kaza da ranta a yi rami a sa dabba a binne ta da ranta tana iwu ka je gaban Allah ka ce ne duka iya daga cikin abubuwan da ake kuma laƙani ne kuma sai Allah baka kamar wani addini ne ba wallahi ba addini ba ne kafirci ne ga Allah subhanahu wata'ala saboda barin hanyar Allah ce duka sa daga cikin abin da ake shirku sarf shirka na kawar da bugar da hankalin mutum shi mi ake cewa ko ana so sai haɗa hankalin wacce da wani ana so dole ko kuma abin da ya shahi ko na al'adaf ko kuma na asarf ko na haɗawa ko kuma na bujurewa wani mahaifi ya tsaye shi ana fahimta ana abubuwa wani keta yake sai a je a yi ma a yi a yi a yi tsubbu ko a yi bokanci a raba su duka waɗannan abubuwan shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala attiwala haka manzon Allah maka attiwala shirk to kuma ana yin su da sunan wanda hasali wanda kake ga malami ne zai maka wannan to zaka kai ya ayyuhan nasu Allah kiyaye to duka iya daga cikin abin da yake daukan ma'anar shirka ga Allah azabtu li ghairillah mutun yayi yanka dan wani Allah ba dan Allah ba yace kaman yazbahu lil jinni aw lil qubur ka mutumin da zai yanka dan aljani aljani zai bada umarni yace a nemo dabba kala kaza a yanka shikenan kuna yanka ta kumbar musulunci tsaf kumbar musulunci saboda umarnin ba na Allah bane ba shi kuma yanka ana yin shi dan Allah ne fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin yace la sharika lahu bi da mutun tarayya lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum dan Allah kawai ake yanka duk wanda ya yanka da umarnin aljanni ya kafarta aulil qubur ko kuma yanka shi kuma na kaburruka kala biyu ne idan in mutum ya kudurce cewa ai zuwa wajen a karan kanshi iya da wata albarka ta musamman to ya kama hanyar shirka ko kuma ya kudurce cewa ai wanda yake cikin kabarin ne ma dole sai an yi yankan anan tukun bukatar za ta biya kira ya zama Allah shi Allah kiyaye wannan shine kaso na farko daga cikin nawaqidul islam abubuwan suke warware musuluncin mutum bayan ya musulunta sai kuma musulunta ya zama ya warware kuma Allah ya ba mu labarin haka ko za ta yaƙi wasu daga cikin munafikai sun karɓi kallon musulmai sahabbai suna cewa waɗannan mutane ya za a su iya yaƙar kafirai ya za su yaƙi suwa ne masu ƙarfi masu kaza masu kaza Allah ce abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ta karku ka mana hanzaru komi kun kafirta bayan imaninku na baya a sha'ana ne ana canza shaiba ya ka mutum ya hankali اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اصلحنا يا رب واصلح ذريتنا اللهم وفقنا خيري الدنيا والاخره اللهم وفقنا خيري الدنيا والاخره اللهم يسر لنا في الامور كلها اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم